من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙudatan min lisani ya fi kahun ƙauni amma ba ado yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yini lahadi wanda yau wata na rajab iya da kwana 28 watan bakwai a jerin girwatan na musulunci guda goma sha biyu yau hijira na da shekara 1444 daidai da goma sha tara ga watan biyu meladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka wanda yake daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da tattaunawa game da addininmu na musulunci a matsayinmu na musulmai a ƙa'idar fazakir fa'inna zikira ta fa'ul mummini a yi tunatarwa domin tunatarwa tana amfanar masu imani kai tsaye Allah ta'ala ya sa mana cikin wanda tunatarwa za ta amfani a duniyarmu da kuma lahirarmu Allah ta'ala ya ɗora mu a gwadabe na ƙwarai Allah ta'ala ya nuna mana kuskure ko bata ya ba mu ikon kauce masa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon tabbatuwa akan ta yaran alamin idan masu bi barin basu manta ba mako biyu da suka gabata mun sauke littafin mu na su'alun wa jawabun ala kitabul aqdari wanda muka dan bibi littafin muka yi samarin dinsa cikin sati biyu muka dan tattabo nukudatul muhimman nukudodi masu muhimmanci a littafin aka sake yin bayani kansu to har yanzu dai ba mu sanya sabon littafi ba ina zata sai zuwa mako mai zuwa insha Allah a yau za mu tattauna da ku akan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda Allah ta'ala yana da siffofi yana da sunaye kuma yana da aikace-aikacen da suka keɓance shi kadai ƙur'ani ya ba mu labari game da sunayensa ya ce walillahi al'asma'ul husna fada uhu biya Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau ku roƙi Allahn da su wannan sunaye dukkan wata buƙatar ku da kuke da ita abun Allah da ku dinga ambaton sunayensa wanda suke da alaƙa da wannan buƙatu naku kuna roƙon shi da su tunda ya ce fada'uhu biha ku roƙi Allahn da su sunayensa mafiya kyau wannan aya ce a ƙur'ani Allah ta'ala ke ba mu wannan labari game da siffofinsa Allah ya siffanta kansa da siffofi wanda wa'an siffofin sun zo a alƙur'ani wa'an sun zo kuma cin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kansa hi mai rahama ne ar-rahman ya siffanta kansa shi mai jin kai ne ar-rahim ya siffanta kansa shi mai arzutawa ne ar-razi ya siffanta kansa shi mai ƙarfi ne al-qawi ya siffanta kansa shi buwayaye ne al-aziz duka akwai siffofi wanda qur'ani ya tabbatarwa da Allah su wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir sai ce lahul asma'ul husna duk wannan sufofin Allah ne shine al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-mu'aymin al-aziz duk sufofin sa ne saboda ka wajibi ne a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma mu san waɗansu daga cikin sufofin Allah domin mu san abin da za mu jingina masa sannan ko mu san abin da ya koru gare shi rahin sanin siffofin Allah za ka iya kore masa abin da ya jingina wa kansa rahin sanin siffofin Allah za ka iya jingina masa abin da ya kore wa kansa wajibi ne iya cikin babi na imani kuma babi na tauhidi akan sanin sunayen Allah da siffofin Allah da kuma afa'alullah aikace-aikacen da Allah ne kadai yake banci su idan mun zo fage na aikace-aikace kafin mu dawo kan siffofin Allah din akwai aikace-aikacen da Allah ta'ala shi kadai ya barwa kansa su wanda bi yadda wani dan adam ya sa hannu ciki ba kamar arzutawa kamar ba da mulki kamar warkar da majinyaci kamar ba da haihuwa kamar saukan ruwan sama kamar kashewa ko rayawa duk wannan afa'alullahi ne ba wanda ya isa daga cikin halittun Allah ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba wanda isa wannan suna cin afa'alullah wanda Allah ne yake banci da su yasa ƙwar'ani yake ba mu labari Allahu lazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min khaliqin ghayru llahi yaf'alu ma yasha Allah ta'ala yake cewa shi Allah alladhi khalaqakum shine ya halice ku Allahu lazi khala summa razaqakum sannan ya muku arziki idan an yi magana arziki karka ɗauka sai dukiya ko kuɗi kawai ne arziki hatta lafiya arziki ne hatta ilimi arziki ne shine ma babban arziki hatta abincin da zaka samu ka ci arziki ne hatta gun da zaka samu ka kwanta gidanka ko ɗakinka arziki ne an fahimta shi yasa kamar abin da qur'ani yake ba mu labari game da renan yaro sai cewa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf rizquhunna kaga yaro ba arzuta shi yake ba arrizqa na amma da'am wal kiswa an gane ko kula da abincinsa da lafiyarsa da suturarsa shine rizqu anan idan an yi magana arrizqu kar a sa kar a dau magana sai dukiya kawai ta kudi shine arrazik Allah shine mai arzutawa bayinsa wanda wani ya bashi lafiya wani ya bashi dukiya wani ya bashi ilimi wani ya bashi yaya wani ya bashi hikima gashi nan dai Allah ya raba kyautarsa zuwa ga bayansa daban-daban daban-daban in ya baka wannan to bai baka wannan ba in ya baka wannan da wannan to ya bi wani waccan da waccan an fahimta to shine Allah ya siffanta kansa da wannan Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum sannan yace summa yumitukum idan kwanan ku ya kare Allah shi yake sa a karɓi rayukanku ba wani wanda ya isa duk yadda yake yi ma ya sa ka mutu in kwananka bai kare ba babu shi yanda halitta Allah ne kadai yake da ikon yinta to haka nan karɓar halittar Allah ne kadai yake da ikon yinta an fahimci wannan wannan iya cikin babin tauhidi iya cikin babi na tauhidi kullum ka jaddada wannan a cikin rayuwarka kullum ka sabunta wannan a yau da gobe ɗinka haka zai ƙara ma nutsuwa kuma zai ƙara ma kwanciyar hankali kuma zai ƙara mai da kai bawa na Allah cikakken bawan Allah mai inci ba bawa mutane ba ɗan adam shi ma duk girmansa duk shekarunsa duk mulkinsa shi ma iya da buƙatu a gun Allah domin ya ce ya ayyuhan nasu an tumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane gaba ɗayan ku ko mabukata ne a gun Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadaci kuma abin godiya Allah in ya baka wannan to ya hana ka wannan Allah in ya hana ka wannan to ya baka wannan an fahimta wani malamin mu yake ba mu labari cewa akwai wani abin mamaki da ya faru da wani abokinsa wanda Allah da yake shi ne Allah shi abokin nasa mai ilimi ne har ya je matakin dokta amma mahaukaci da yake gidan mahaukata shi ne bayan mafita rayuwarsa kun abin mamaki ya ce yana tafiya ya zo daidai gidan wa'ansu mahaukata sai tayar motarsa ta yi faci sai ya tsaya kusa da gun duka ba mai faci sai aka taimaka masu yi kunci tayan mota domin ya tare dan mashin ko dan adaidaita ya kai shi a face ya dawo ya motarsa to tafiyarsa sai ya manta ya bar notunan tayar agun iya gaggawa kafin ya dawo kuma yara sun ɗauke sun yi wasa da su da ya zo sai ya nemi wannan notuna gaba ɗaya rasa kuma ya rasa yadda zai ya tsaya iya waige waige waige ya zai ya zai allahu alam sai wani mahaukaci ya leko daga ragar gidan mahaukata sai ki cewa da shi akar makallawa mai faru ne abin mamaki sai ki cewa layi na bar notunan tayana ne a nan gun kuma kafin da dawo yara sun dauki ya ce to ita mota ba ta tafiya da noti uku a jikinta ne sai ya ce tana tafiya mana ya ce tuka kun to ɗaiɗaiɗe mana a sauran guda ka kun to ɗaiɗaiɗe mana a wannan guda uku sai ka haɗa wannan ya ka ɗaura uku ya ka tafiyar ka kan ka ce wani kun kakar da wani kaga yi da ilimin nasa da kwalayen nasa hakan ba ta zo masa ba wanda yake gidan mahaukata yake karbar magani domin kwalos ta tafi shi ne kawo na mutum saboda haka shi allah shi yake da iko za ka yi mamaki wanda ka fi ci komai da komai a rayuwa sai allah ya kama masa wani abin da kai baka da shi kuma allah bai baka shi ba saboda kowa ya yadda da wannan kowane ɗan adam akwai matsayinsa da allah ya bashi yasa Allah ya dunkule cewa laqad karramna bani adam duk dan adam na karrama shi na mai wani kima na mai wata kyauta da ban yi wa kowa ba duk dan adam haka yake yasa malam bahaushe yake cewa ba a rena mutum kuma gaskiya ne ba a rena mutum sai dai in shi ya rena kansa shi ya walakanta kansa Allah ta'ala ya samu dace da yace Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum yace summa yuhyikum kuma in kaga mutum a raye Allah ne raye shi inda so ne na mahaifa ga ɗansu iya ƙarami suna sansa da rayuwar a hannunsu take da ba zai mutu ba da suna da sai a rayuwar ɗansu da ba za su bari ya mutu ba to ba su da shi sai ga wani ya daɗe Allah bai ba shi haihuwa ba sai Allah ya ba shi haihuwan kuma sai Allah ya karɓe haihuwa domin ya gwada imanin sai gani kaga da rayuwar a hannun mahaifan take da ba zai da ya mutu ba haka nan wa'an suna tare da mahaifansu inda kuɗi ne yake sa ɗan adam ya rayu to da wani in siyo sabon rai ake ma iya da kuɗin zai siyo sawa kansa domin ya ci gaba da rayuwa to amma rayuwar agun Allah take in wannan kwanan ya ƙare to ba bai ba ɗan adam bayan da zai sai ga mutum ƙarewar matsayi iyakan shugabancin ƙasa ya faɗi ya mutu bayan da zai wani iya da dukiya fiye da sanin ɗan adam amma ya faɗi ya mutu dukiyar mata mai rana ba sau da kama ɗau wannan su ne a fa'alula yadda ka san ɗan adam bai isa ya haifi kansa ba bai isa ya kawo kansa duniya ba to haka nan wani bai isa ya ɗauke shi daga duniya ba har sai wannan kwanan nasa ya ƙare to arziki ma haka ne arziki ma haka ne ɗan adam bai isa ma arziki ba kuma bai isa hana kai arziki ba shi arziki wani yankakken abu ne a gun Allah wanda yake wa bayansa a lokacin da ya so kuma akan bawansa akan wanda ya so hakanan ba da ilimi shi ma baiwa ce daga Allah mutum da tarun ilimi to baiwa ce daga Allah ba bayin ba ne in yin ne wani tun kafin a haifi wani ke ta karatu amma bai je fahimta ko irin abin da ake so je kamar da wani ya je ba saboda duk wanda suna cikin afa'alullah haka nan ba da mulki da duk duniya za su haɗu ce sai wane in kuma Allah bai ce wanan nan ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba da duk duniya su haɗu su ba sa san wane ba sa so to in Allah ya so yayin wallahi sai yayi bayan da za a yi to shi yasa duk wannan yana da kyau mu fahimci irin wannan aikace aikace mu jinginawa mai shi su domin Allah ne kada yake da iko kai dai a matsayin ka dan adam bi ne naka yarda ce ta ka imani naka ko ka yardan ko baka yarda ba zai yi ko ka yi imanin ko baka yi imanin ba zai yi domin shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu la yas'alu amma yaf'al shi Allah ba a tambaye sa dan me kai kaza ba wanda isa kuma Allah iya da ikon ya tambayi kowa akan abin da wani iya cikin babi mai tsada babin tauhidi to musali yayin uwa akwai sunayen Allah wanda Qur'ani ya zo da wasu wasu kuma hadisan manzon Allah sun zo da su akwai af'alullah ga irin misali da muka kawo na aikace-aikacen da Allah ne kaɗai ki da ikon yin su bai don ɗan ƙadu bai yi su ba sannan kuma akwai siffofi na Allah wanda Allah ya siffanta kansa da abin wanda siffanta wadda yawa kansa to iya nuna kan cewa shi ne mai ikon aiwatar da wani abu in ba shi ba ɗin bai yi wani aiwatar ba mu gane cewa allah ta'ala yana da siffofi wanda ya tabbatarwa da kansa su wa'ansu ko manzan sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da su a cikin hadisai masu albarka daga cikin siffofin allah akwai alkahar wanda Allah shi ne sama da kowa ma'ana Allah idan ya rufe ka karufu ko matsinka ba za a ji ba an fahimta Allah iya birbishin kowa ba wani wanda ya isa ya daga kai a gaban Allah ba wanda ya isa ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne to Allah ya tabbatarwa da kansa sufar shi ne sama da kowa sama da kowan cikin ƙarfi da ɗaukaka da matsayi da tilastawa to Allah iya birbishin kowa sai ya so abu ya faru in bai so ba zai faru ba wannan dokar kadai ba ma akan musulmi kadai take ba har akan wanda ba musulmai ba shine daukan aukar han kenan ko sun so ko ba su ba Allah ne qahir domin ya tabbatarwa da kansa cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai karfin zartarwa wanda yake burbushin bayansa Allah in yace haka za a yi hakan za a yi Allah in yace ba haka ba ko ba hakan ba ba zai yi ba shine huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir kuma Allah shine al hakimu mai hikima game da aikace aikacensa kuma shine al khabir wanda yake bada labari a cikin labaransa da yake bawa bayin shi daga cikin siffofin Allah ya ƴan uwa akwai al irada nufi ga abu ya tabbata inna ma amruhu idza arada shay'an an ya lahu kun fayakun Allah yana da irada nufin abu yiwu sai yiwu duk abin da ga yayi to akwai iradar Allah kan abu abu bai isa ya faru ba babu iradar Allah a ciki bai isa ba bai isa ba ko mun kankantar abu ko mun girman sa to akwai nufin Allah da son Allah abin ya tabbata zai tabbata domin ya tabbatarwa da kansa wannan a Qur'ani shi mai nufi ne sannan abu yiwu mu duba yadda ƙarfin ikon Allah yake har labarin abubuwan da suka huye a ƙarƙashin ƙasa ma Allah yana ba mu labarinsu ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wannan Allah ya tabbatarwa da kansa wannan ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu shi duk mukullan gaibi boyayyin abubuwa to cikin boyayyin abubuwa Allah ne kadai ya san su akwai gaibi gaibobin da Allah ne kadai ya san su hatta annabawa ma Allah bai iddila in sanar musu da wani gaibin ba kamar yaushe kiyama za ta tsaya ba annabin da ya sani an fahimta kamar yaushe za ka mutu Allah ne kaɗai ya barwa kansa sani a ina za ka mutu Allah ne kaɗai ya barwa kansa sani me ilimi cikakke game da abin da yake cikin mahaifa Allah ne kaɗai ke da wani ilimi sannan ruwan sama in ya zubo da me da me zai amfani da shi lita nawa ce za ta sauka Allah ne kaɗai ya barwa kansa ilimin nan sana cikin gaibin da Allah ne kaɗai barwa kansa sani to Allah ta'ala ya barwa kansa wannan gaibin la ya alimu illahu sannan ce wai alau ma fil barri wal bahr duk abin da ke cikin ruwa da abin da ke kan tudu Allah ya san shi duka bai ce wai alamu ma din abin da take nuni kenan tadullu alal umum tana nusarwa kan duk abin da ke cikin ruwa dukkansa sanar duk abin da ke kan tudu dukkansa Allah ya san shi ba abin da ya sai koyi masa shi ne wa ya alamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqa illa ya alamu Allah ya ce babu wani ganyen bishiya da zai tsinko ya fado ba ce Allah ya san shi ba fa bishiyar ba ganyen a cikin duhun jeji idan ganyen bishiya ya tsinko kafin ya zo ƙasa Allah ya san zai faru innahu ala kulli shay'in qadir an bayyana illa ya alamu Allah ji face mun san shi wala habatin fi zulumatil ardi babu kwaya da za ta bata a duhun ƙasa cikin ƙasa kwaya ta iri ko ta ciyawa ko ta wani abu to babu kwaya ɗaya da za ta ɓoye a ƙarƙashin ƙasa face Allah ya santa wala habbatin fi zulumatul arz wala ratbin wala yabis ba wani ɗanyen abu ko bushashe face illa fi kitabin mubin bayan Allah ya sani kuma ya sa malaiku su rubuta shi a lauhil mahfuz to akwai wani abu da ya ragu babu duk abin da ke cikin ruwa da abin da ke ƙarƙashin ƙasa Allah ya san shi kuma irin wannan karatun fassararsa a zahiri ku dinga tambayar masu tono na rijiya ko tonon wani rami a ƙasa a yi sirfi ana tonon ƙasa sa ga an yi mita mai yawa a ƙasa amma sai a tono wani ƙwarin lafiyarsa kalau da ransa da lafiyarsa amma a cikin ƙasa yake ba kai ta mamaki a haka yake rayuwa ta ina ke shan iska ta ina ke samun abinci ta ina idan ba shi da lafiya ke samun magani ba wata hanya daga kasan da take ta same shi a gidansa ba kasar a dandaba take ba he an tona an tona za a same shi hakan bai shi ka mamaki ba ba ka mamaki idan an canja kudi na zai samu canjin kudi shi iya karkashin kasa kuma gaskiya ba to saboda in Allah ya yi ikonsa ka bar wa Allah ikonsa ka bar to amma iya karkashin kasan nan wallahi da za a ɗauko shi a gwada lafiyar sai ta yi ya fi ka lafiya sai ta yi akwai amurar da kake fama da su amma shi ba shi da su domin Allah ya san da zamansa kuma ya raya shi a gun kuma haka ke ki so ya shi kuma har ya haihu har ya yi shekarunsa iya abin da Allah ya ba masa na kuma ya tafi ga Allah wannan shine iko daga cikin ikon Allah subhanahu wataala an fahimci wannan to Allah duk abin da ya zamto to akwai nufin Allah akan ya zamto din an fahimta akwai nufin Allah akan abin ya zamto in Allah bai yi nufin ya zamto ba wallahi ba zai zamto ba ko menene shi ko menene ba zai zamto ba in Allah bai so ya zama ba saboda ka wannan shine irin iko na Allah akan kowa da komai ikon Allah akan kowa da komai wannan iya cikin misali ka kaddara cewa Allah ta'ala in yayi nufin wani zai rayu to wannan iwanan ko ana so ko ba a so sai ya rayu idan Allah ya yi nufin wani ba zai rayu ba to ko ana so ko ba a so wannan ba zai rayu ba wannan haka Allah ya sa kuma haka Allah ya tabbatar da kansa wannan iko kuma shine mai iko akan kowa an fahimci wannan yasa Qur'ani ke ce mana a innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shine yubdi'u wanda yake farar halitta wa yu'iduhu kuma halittar gare shi za ta koma shine mai kaga kuma shine wanda abin zai koma gare shi yabda'ul khalqa summa yu'idu ko kuma innahu huwa yubdi'u wa yu'idu Allah shi ne yake kagar halitta kuma dukkan halittun gare shi za su koma bayan kowa ya zo ya yi zaman zamaninsa a duniya irin shekaru da watanni da kwanaki da Allah ya ɗeba zai yi to sannan kuma Allah cikin hikimarsa sai ya tarkata ya mai da kai inda ka fito dacen ba ka yi ai to za ka zo ka rayu kuma ka koma rayuwar da za a manta ka ɗan adam kowa akwai irin wannan abubuwan da za su faru a kansa ko ba su faru yanzu ba yanzu misali kaɗan wanda bai taɓa aure ba Allah ya ƙaddara zai aure zai haihu har da jikoki to ina yayansu suke na jikoki suna cikin ilmi la Allah ne kaɗai sun inda suke amma za su zo duniya dole tun da Allah ya ƙaddara ya su to kamar yadda ka san haka mu ma duk mun yi wannan irin rayuwa shine alamu zar rayuwar da Allah ya sa mu muna cikin halittunsa na mutane amma lokacin bai zo ba mu zo ba to haka nan idan ka zo duniyar za ka tafi kuma yau da gobe yau da gobe sai an manta da kai kamar lokacin da ba a yi ka ba an fahimta yanzu akwai miliyoyin mutane wanda in ba wanda Allah ya so tarihinsu ya tabbatu ba kamar wanda ƙwar'ani ya ba mu labari ko hadisai suka ba mu labari ko an su rubuce-rubuce na ilimi da suka tabbatar da su to akwai miliyoyin da sun zo sun tafi wanda tsatson su ma yanzu bai san su ba idan ka ɗau waɗanda aka sani ta daidai ku ne tsiraru ne a cikin miliyoyin mutane da suka tafi sa kuma ga Allah an fahimta to shine inda huwa yubdi wa yu'id Allah ne ke kagar halittar ku daga babu sannan kuma ku koma gunsa ku zama to babu din domin shine ala kulli shay'in qadir wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine al-ghafur mai yawan gafara kuma Allah shine al-wadud mai yawan soyayya wa bayinsa mai yawan kauna ga bayinsa masu imani Allah ka sa muna cewa da kake kauna su ya rabbal alamin sai ce zulan arshil majid Allah shine ma'abocin al'arshi mai girma almajidin siffatun ne lil arsh al'arshi ne ta wani iri al'arshin ma mai girma ne malamai suna cewa akwai kursi akwai al'arshi wanda duka ƙwar'ani ya tabbatar da wannan an fahimta akwai kursiyuhu akwai arshihu Allah ta'ala ya tabbatarwa da kansa waɗannan wanda malamai suna fassarawa kursiyu kamar kujerar mulkin shi al'arshi kuma kamar gadon mulkinsa haka suke fassarawa domin a ma'anar ta zo kusa da yadda za a gane to an ce kursiyi hudun za ka iya tattare kasai bakwai da mu da muke rayuwa a ban ƙasa da mu da sammai bakwai da suke burbushinmu za ka iya jiya zuwa ka tattara ka ɗora su al'arshi abuwan a kursiyi kamar ka jefa kwabo irin na da a cikin jiji akwai abin da zai tare to duk kasan bakwai da mu da samai bakwai in za a iya tattara su kaf za a iya jefa su a kursiyun Allah ba a san an jefa su ba kuma kursiyun iya sama an bayyanta shi kuma kursiyun yadda malamai suke cewa da abin da ya kunsa din na kasai bakwai da samai bakwai da shi duk girmansa to idan an je an jefa ya al'arishi ma ka zai zamto kamar ba a sa komai ya kai shi ba wannan abin da yake nufi imani yake nufi kawai ka yarda da akwai kuma hakan abin yake amma zance misalta wa kwalauka ba zai yi ba an fahimta to Allah ta'ala ya ce shi ne ma'abocin wani al'arshi mai girma ya sa ya siffanta shi da mai girma kursiyu ma an ce kursiyu samawati wal ard wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim an fahimta sai Allah ya ce fa'alun lima yurid Allah shi ne ke aikata abin da ya so shi ne fa'alun limayori duk abin da ya nufi to shi ne zai tabbata a yi ta mamaki wane ya haka ya aka yi tsallake Allah ne tsallakar da shi wane fa ya aka yi faɗi Allah ne bayar da ya kayan da shi shi ne fa'alun limayori shi ne mai aiwatar da duk abin da ya nufi ko an so ko ba a so ba ko ana so ko ba a so ko aiki ko aiki inda Allah ya yi nufin abin yi wallahi sai ya yi kai da kanka za ka dinga mamaki yi kaga wane ta ya aka yi tsallake zama kaza wane ta ya aka yi bai tsallake bai faɗi in asbab ne da dalilai da wancan zai ci nasara duk iya da su to amma Allah bai so ya ci nasara ba sai ba in dalilai na faɗuwa ne duk wannan ya tara su amma sai Allah kuma ya sa ya haye ai za ku yi mamaki yi abin da yake faruwa a makaranti musamman da da ake kokarin kamanta jarabawa da gaske za ga wani ya leko na ka yake kwafafa yake amma sai ya cika gaba ne nawa aka yi to mana ce da yawa abun ka yake leke fe kwafa goyen sa kake yi amma wala in Allah ya so ya nuna shi Allah ne sai ya faɗi ya cika gaba gaba wannan ya fa kirga duk wanda yake da yake yayin ilimin karatun zamani ko ya zama malamin makaranta da ya san wannan to kaga wani iya cikin fa'alun lima yuri shine yake aiwatar da abin da yaso ba abin da kaso ba ba abin da muka so ba abin da yaso shine mai tabbatuwa shine fa'alun lima yuri a daga cikin siffofin Allah wanda ya siffanta kansa da su akwai almashi'a sonsa ga abu mashi'a ke a wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abin da za ku so yi yi face abin da Allah ya so duk son ka da abu inda son ka bai dace da son Allah ga abu ba zai yi ba shi ne son ku ba zai zama son ku ba har sai abin da kuka dace da son Allah a shi domin shine rabbul alamin Allah ya tabbatarwa da kansa al-mashi'a al'amma mashi'a ta gaba daya Allah yake ba mu labari cikin suratul hajji yake cewa alam tara anna Allah shi mai sauran karatu ba ha ganin shi Allah ta'ala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk abin da suke cikin sammai da duk abin da suke cikin ƙasa suna mai sujjada tunda ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqahu da tasbihahu duk abin da ka sani yana yi wa Allah sujjada man fis samawati wa man fil ard sai ce wa shamsu rana ma tana yi wa Allah sujjada wal qamaru wata ma yana yi wa Allah sujjada wan nujumu taurari ma suna yi wa Allah sujjada wal jibalu duwatsu ma suna yi wa Allah sujjada wa shajaru bishiyoyi suna yi wa Allah sujada wa dawabu da dabbobi duka suna yi wa Allah sujada sai Allah ya ce wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ma suna yi wa Allah sujada wa kasirun haqqa alaihi al'azab da yawa daga cikin mutane kuma sun cancanci Allah ya musu azaba don ba sa masa sujada wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakantar da shi wa malahu min mukrim ba wani wanda zai ba shi karamci kuma inna Allah ya fa'alu ma ya sha Allah shi ne ke aiwatar da abin da ya so a bayyanta shi ne almashi'a ke mashi'atuhu ita ce take hawa kan abin yi ya sa annabi yusuf alaihissalam lokacin da ƙura talafa daga rigingimansa da ‘yan'uwansa Allah ya kai shi misra bayan jarabawa wannan bayan wannan wannan bayan wannan har ya zama abin da ya zama aka bashi wani bangare daga mulkin kasar misar ya rike har ma ya zama mai mulki ya zama dudde daraja da ɗauka ta zo ta same shi kuma allah ya tattara masa iyayensa da uwansa duk a gabansu a guda sai yake cewa sai yake ba wa babansa labari yake cewa wa kada aha sanabi hakika baba allah ya kyautata ne domin sai ba wa babansa report ɗin abin da ya faru rabuwarsu wannan shekaru waƙad a sanadi iz akaraje ne minas sijin ba ba har kurkuku na yi ba kuma ubangiji na ya fito ne da kurkuku kaga sai ya datse abubuwan bai ce an jefa shi a rijiya ba bai ce an da keke ba bai ce wani ya zishe ya yanki abubuwan in samari sai biya baban labari waƙad a sanadi iz akaraje ne minas sijin wa ja'a da kuma minal badawi kuma ya zo mun da ku daga karkara sai ce min ba'adi an nazzaga shaidanu bayni wa bayni kyauti bayan shi dan ya dan soye shiga tsakaina da yanwana sai ce inna rabbi latiful lima yasha kuma ubangiji na shine mai tausasawa wanda yaso ina cikin wanda ubangiji yaso ya tausasa mu na haye matakai da yawa da karshe kuma Allah ya mun ludufi innahu wal azizul hakim kun ga mashi'a sai kawo mashi mashi'ar Allah ago latiful lima yasha ba ma ni ba duk wanda Allah ya so zai masa irin wannan haka sakon yake so ya je kunnuwan mutane an fahimci wannan to Allah ta'ala iya da mashi'a wanda daga cikin mashi'arsa shine ya fa'alu ma yasha duk abin da ka gani ya faru to Allah ya so ya faru sannan kuma ya faru din daga cikin siffofin Allah akwai al'ita bayarwa kaga mutun da abu to Allah ne bashi in ma kai ka dauka ka bashi kai dan aike ne kai sila ne Allah ne yasa abin su ya gangaro ta gunka zai je gunsa amma dama can a lauhil mahfuz wannan abin Allah ya rubuta na wane ne sai dai kafin ya zo kafin ya biyo ta nan ya biyo ta nan ya biyo ta nan zai zukunka an fahimta ya sa hatta dukiya ma sai Allah ke ta dukiyar fa ni ne na kalifantar da ku akan ta fa wa an fi qumi ma ja'alakum mustakhlifin fi yanzu duk wanda ka dauka a cikin masu dukiya a duniya ma duka to shekara 100 da ta wuce ba shi da wannan dukiyar kuma dukiyar tana nan amma ba ta hannunsa ta biyo ta nan ta biyo ta nan ta zo kowa da ya mutu a gada ko a yi kaza ta kaza duk Allah ne ke sabinta abin a junanmu wani sai Allah ya ɗauki abin sai kaiwa wani ba shi haka Allah yake yi an fahimci wannan to Allah ta'ala sai yake ba mu labarin cewa shi ne mai bayarwa ga wanda ya so daga cikin bayansa ya sa ƙura da yake ba mu labari cewa ma yabtahi Allahu mir ma yabtahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha duk lokacin da Allah ya bude wata kofar jin kai da rahama wa bayinsa ba wanda ya kulle wannan kofar ko da akwai ba wanda isa kuma mu sani cewa duk da kan cewa muna cikin wani yanayi a wannan ƙasa yanayin wanda kowa dai sai dai faɗa abin da ya sani amma mu ƙare wa Allah godiya mu ƙare wa Allah godiya wallahi kar mu manta da gode wa Allah duk halin da muke ciki to hali ne mai kyau akan halin da wasu suke ciki yanzu ku duba abin da ya faru kwanan nan bai fi sati uku ba a siriya da ina ne wannan girgizar kasar da toki ne ko? yawa siriya da toki ku duba ku gani ba sama da mutane dubu talatin da wani abu yadda ma riko da ke ba da labari sun mutu sun bar duniya yanzu mu in allah ya so ya jarrabe mu da wani ya bar mu da canjin kudin nan ba ba allah ya mana rahama ba wallahi ya mana rahama kuma ya ji kanmu wallahi saboda ka shi mumini duk abin da ya same shi to sai ya tuna cewa in Allah ya so ba sai ya linka mai abin ya same shi kuma bayan da zai amma Allah in ya so sai ya bar ma abin a haka kawai domin in ya so sai ma linkin ba linki fiye da wannan yanzu ku duba mu yadda malaria ma ta kama ka sai ka kusa mutuwa to ka duba yanzu su suna da ci gaba da kula da mutanensu da talakawansu ku duba yadda suka shiga uku mutanen gobe ku duba yadda gwamnatocin gun suke da kyakkyawan shiri wajen talakawansu mu kuma ga gwamnatocin kasashen mu yadda suka yi watsi da rayuwarmu ba tanajin lafiya ba tanajin ko ta kwana irin wannan duk ba yi wannan tanajin ba za ku yadda lokacin da aka yi corona ya siriya to na ba wani abin da aka tanadar da ko ta kwana babu hinka maka maka ba magani da aka ajiye ba abinci da aka ajiye ba komai da aka ajiye kama kame kawai ake yi amma su suna da abubuwa da suka tanada saboda irin wannan bala'in suna da su amma ka duba yadda rayuwar mutane ta tagayyara to in Allah ya so ya jarabe ka ya jarabe ka da abin da ya ba abin da kake ciki akwai a matsayinmu na musulmai mu mun san kaddara ko mun san ba dan adam din da ya isa ya jawo ma wani abu ko ya toshe ma wani abu ba da sanin Allah ba shi babu shi a imaninka ka san da wannan an fahimci wannan saboda ka wa Allah godiya da ya taƙaita abin ma ya tsaya a haka ba mu san me Allah yake nufi da mu ba tunda Allah ya ce ba wata ƙofar rahama da jin kai da zai buɗe wa bayansa ya ce wallahi ba wanda ya isa rufe wannan ƙofa shi ne fala mumsika laha ba wanda ya isa ya riƙe ya hana shi zuwa ga mutane kuma ya ce wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di idan Allah ya riƙe ko ba wanda ya isa ya buɗe in Allah ya rike ba wanda ya sai sako da shi ko da akwai babu in ya bayar ba mai hanawa in ya hana kuma ba mai bayarwa sai rufe ayar wa huwal azizul hakim shine al aziz mabwayi al hakim kuma shine mai yawan hikima shi Allah subhanahu wataala daga cikin addu'ar da manzon Allah yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga cikin addu'ar da tabbata wani hadisi yake cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala muti lima mana'ata wala yanfa'u zal jadd minkal jadd yake cewa ya Allah la mani'a lima a'taita ba wani wanda yake ya hana ga wanda ka ba domin shi wanzan Allah ya fi kowa sanin Allah Allah siffarka ce in ka bewa mutum abu ba wanda yake ya hana shi ba shine la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ata kuma duk wanda ka hana shi ba wanda ya isa ya bashi sai ce Allah kai ne kokarin mai kokari ba ya amfanar ka dagiyar mai dagiya ba za ta kare ka da komai ba to iya cikin kirarin da manzon Allah yake wa Allah subhanahu wataala daga cikin siffofin Allah akwai al-irzaq arzutawa duk wanda ganyi da arziki Allah ne bashi ba kokarin sa bane Allah ne ya so ya bashi a wannan lokacin kuma ya so ya tara masa in kuma Allah bai so ba shi ma kansa ba zai wayi gari gaji da wannan dukiyar ba Allah ne ya so domin shi ne arraziqu ai ne mai arzutawa wal inbisat kaga mutum cikin yalwa to Allah ne yalwata masa domin shi ne mai yalwa ga bayinsa Qur'ani yana ba mu labari shi Allah ya ce daga cikin siffofinsa wallahu ya ƙabitu wa ya basutu wa ilaihi turja'u Allah shi ne ya ƙabitu mai dankewa wa'ansu wa ya basutu ko mai yalwata wa wa'ansu haka Allah ya siffanta wanda gansu cikin walwala da yalwa da karuwan arziki Allah ne ya daga musu wanda gansu a cikin matsi da babu da wahala Allah ne so ya gansu haka haka Allah ya tsara kuma haka ne za ta tabbata yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un daga cikin sufofin Allah ya yan uwa akwai al-inqaz wal istighasa akwai cetowa da tsamowa daga bala'i kai in ka kota motar an ce accident yi amma ba wanda ya mutu yake mamaki Allah ne kuma su yi ciso ciso su in Allah bai so ba sai su mutu gaba daya akwai abin da za a gane ce dan adam ya fita nan za ka yi mamaki ko a ce gida ya kama da wuta ya kone kaf da mutane a gidan amma ba wanda ya kone Allah ne ya so ya cici su in Allah bai so ba kofar ma sai da ke buduwa shikenan mutum ya mutu ya jiya duk wanda ya ganshi ya fita daga bala'i ya tsallake wata masifa wallahi Allah ne tsallakar da shi ba kokarin sa bane ba dabarar sa bace to siffar Allah ce shine mai ceto mutane ya tsallakar da su a lokacin bala'i shine al-inqadh wal istighasa qur'ani yana ba mu labari Allah yana cewa amman yujibul mutadda idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tazakkaru Allah yace amman yujibul mutadda idza da'ahu wane ne ne yake karbar addu'ar mutumin da ya shiga cikin matsi da takura a lokacin da ya daga hannu ya kira shi a lokacin da ka ce Allah ka gano bala'i da musiba wane ne yake amsa kiran mutumin da ya fada cikin bala'i da musiba shine amman yujibul mutadda idza da'a mutumin da ya hangi bala'i ido da ido ya tunkaro shi wa yake amsa masa kiransa idan ya kiraye shi Allah ne an fahimta wa yake shi fusuwa wane ne yake yayi damuwa da bakin ciki wai ja'alukum khulafa al-ard wane ne sanya ku kalifofin sa bayan kasa kawai gire ganka kana magana kana ci kana sha kana da iyali kana da kaza waye mai da kai haka ne tukun kokarin ka ne a'a Allah ne sai shi a ilahum a ilahum Allah akwai wani abin bauta da ya isi muku haka in ba Allah ba Allah ne ke wannan kawai kalilan mata zakaru sai ce kadan ne daga cikin mutane suke wazantuwa daga cikin siffofinsa shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai ita ilmulk alamun sha siffansa shi ne ke ba da mulki ga wanda yaso daga cikin siffansa iya kwace mulki ga wanda yaso daga cikin siffansa iya ɗaukaka ya buwayantar da wanda yaso daga cikin siffansa iya ƙasƙantar da wanda yaso duk wannan siffarsa ce wanda ganci akan kujerar mulki Allah ne ɗora shi wanda ga ya sauka Allah ne saukar da shi an fahimta kai ka san in son samu ne ya za a ce mutum iya kujerar shugaban ƙasa ko iya kujerar gwamnan jiha kuma ya sauka ai ka san a sarransa dai wallahi ba zai sauka ba tsarin da kuka yi ɗin shekara hudun ko takwas ɗin allah ne tilasta kuka yi wannan tsarin inda wa'ansu sun san haka mulki yake da zaƙi wallahi ba za su shekara hudu ba wallahi ba za su ba hesa fiye da hudun ko goma za sa suna da iko a lokacin su rubuta amma sai Allah ya matsa su ya takura suka rubuta abin da kansu kuma abin yanzu ya zo ya dame su kofa ake duba ta ina za a kara ai kuna gani ai ta ina za a danyi ajismi na kara duk abin ya toshe to Allah ne su haka da tabbata yi mutum shugaban kasa yi fa ya gama kore maneji a kasar amma yanzu iya nan a ƙasa ya sauka ya bar kujeru kuma wanda ya hauka kaga in ba Allah ba wanda zai wannan shi ne da makaman tsaro shi ne da mata duk abin da ake gani shi ne da shi amma sai Allah ya tilasta shi dole ya sauka domin ya zama aya akan wasu yanzu ga shugabannin ƙasa nan da ransu da rayuwarsu kuma su wani da mulki to wannan iya cikin aikin da Allah ne ke shi kadai ba dan adam da isa yasa Allah ya ce qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kace da su Allah shine mamallakin mulki dukkan wani mulki Allah ne mallaki shi kuma tu'til mulka man tasha shine ke daukan mulkin sa ya biwa wanda yake magana ta kare kawai da yan siyasa za su fahimci wannan musulman mu yan siyasa da hankalin su ya kwanta kai ne ke taɓa batakar ka duk abin da za ka yi kai ta yi amma ka san ba mai ɗauka ya baka in ba Allah ba shi kadai ne duk tarin magoya bayanka wallahi ba su isa su kai ka wannan kujerar ban Allah bai so ba sai ya so za ka je in bai so ba za ka je ba da za su sa wannan tauhidin da gaske a ransu da sun huta amma ina sai ana ganin da dubara da karma-karma da bokaye da camfe-camfe dole sai da wannan za a tattara aji shi ɗan adam da yake wannan in ba toshewar basira ba a matsayinka na musulmi ai ka yi wata rayuwa da ya kamata a buga ma misali a kanta dukkanmu mun yi rayuwar cikunan mahaifin mahaifi kuma da ranmu muke rayuwa a wannan gobe manzan Allah ya ce tun kana dan wata hudu Allah yake turo mala'ika ya busa mare tun samun junan dan adam wata hudu a ciki sai ya turo mala'ika ya busa masa rai ya dinga motsi kuma iya ƙara iya girma iya girma har ya je lokacin da Allah ya kammala masa halittar sannan ya zo ya fito duniya to tun daga wata hudu aƙalla in ta haihu a wata tara an ƙara wata biyar akan wata hudu to wannan watanni biyar fa da za ka yi da ranka kake rayuwa a cikin mahaifiyar gaba kana shan numfashi kana cin abinci kana rashin lafiya kana ƙara girma duk kana yi hasali ba dubbar wannan mahaifiyar taka kana wannan rayuwar ta ciki ko gobe za ta yi za ta ishen yaji ba kuma cikinta zai tafi za ta ishen ruwan zafi kuma cikinta zai tafi za ta iya tsuguno kuma kana cikin za a tsuguna wa yake kare ka daga matsewarta wa yake hana yajin da ta ce je sabule ma bata wa yake hana ruwan zafin da ta sha je illata ka duk kamanta da wannan rayuwar da daga kai sai Allah hatta mai junan ma ba da san me yake faruwa cikin ba ba da sani ba kuma sai yanzu dan ka zo ka sha iskar duniya ka zama waye sai ka ce allan da ya ma wannan yau bai isa ba sai ka hada da bokaye sai ya ce ka yanka dan jariri ko ka binne kaza ko ka tone kaza sai an yi wannan sannan za ka zama kaga wani akwai tushen basira in allan ya in kana da dibara to kana cikin mahaifiyar kai kanka dibara mana duk wani wanda yake zuwa gun bokaye in iya da hankali yayi rikolin ya tuna ayayi rayuwa cikin mahaifiyarsa ai inda da dibara da wayo yi mana a lokacin bai isa yi wa kansa komai ba kuma sai yadda ka faɗo duniya ka sha iskar Allah Allah ya girmar da kai ka ci abinci ka sha ruwa duk Allah ya ma kuma sannan ka ce yanzu Allah bai isa yi ba ba za ka nemi agunsa kawai ba sai ka haɗa da abin da ubangiji ce haramun ne shirka ne in ka ɗauke su dukkansu 'yan siyasan nan duka illa man rahim Allah amma in mutum zai nemi wata babbar kujera ya hau wallahi kashi 90 cikin 100 suna da alaka da bokai wani wani a bayyana ma yake wa'ansu ne suke koyewa amma aksarinsu a galibiyarsu wallahi suna abubuwan da Allah ya haramta ka ba samu yasa in sun samu kujera sai Allah ya janye taimakon su a kansu abinda ake zato za ka yi ka kasa yi akwai shi mana ana ana ana zaton za ka iya limanci sai kasa alola ba kuma gaskiya ba ne haka abin yake tabbatuwa to mun an nemi abin ne ba ta hanyar da ubangiji ya ce a nema ba kuma duk abin da ka nema ta hanyar da Allah ya haramta sai Allah ya janye tallafinsa da gare ka sai ya barka da dabaraka da wayanka to wannan iya cikin kalubalen da ke cikin shugabancin Najeriya a galabiyarsa da ƙarfi da shirka da tsafe-tsafe ake samun sa shi yasa sai Allah ya ce ba ruwansa da su ya janye hannunsa da gare su su dinga balanda sai mutum ya tsoko mai dinga kuka iya iya iya iya iya nadamar abin da ya faru gare shi amma a nemi abin ta hanya mai kyau sai Allah ya dafa mai taimake ka abubuwa da kyau duk za su warware wallahi to amma ba mu da kirki wani zaɓa ma wani da ya ci ba za a ci ya ci ga wanda ya ci za a danne shi da ƙarfi a ba wani to ta ina Allah zai taimake shi bayan zalunci aka yi bayan fin ƙarfi aka yi bayan maguɗi aka yi duk wani iya cikin matsalolin da mun kiyarda mu barwa Allah shine mai bada mulki ga wanda yaso tu'til mulka man tasha sai ya ce wa tanzi'ul mulka man tasha kuma Allah shine ke zare mulki ga wanda yaso kana kan kujera sai su tale kai barka akar ba yadda zakai ka tara kudin ka tara makaman in yi so wallahi ka zauna kai ba za ku ba domin ka zama ibra gare bayan ka haka Allah in yi so haka zai ma in ya so kuma ya ƙara ma dama ka koma in ka koma ka koma da zaka sauka ne akwai gunda zaka je kuma za ka koma ba dole ka tiki akwai gunda zaka je ka tiki kuma dole kana gani a wani ya zo ya hau yanzu kan masu shekara takwas takwas na shi ne ba za su koma ba ne dole suna gani haka za a yi wannan kasuwar ba su a ciki dole su kuma tanzi ulu kai mai manta sha wato izu manta sha Allah shi ne ke buwayantar da wanda ya so zai shehu misali lokacin da aka dada wa demokuraɗiyya nan 1999 shugaban ƙasar da ya zo ya mulke ma a lokacin ai daga firsa aka fito da shi birsina ne a kurkuku yake amma da Allah ya so ya buwayantar da shi sai ya ciro shi daga kurkuku ya bai shugabancin ƙasar kuma gaba da wanda bai isa aya ba birsina wanda za a iya dukansa a ɗora mai kungire ya faskare amma kuma ya zai zama shugaban ƙasa in ba Allah ba wanda zai yi wannan Allah ne mai iko akan wannan shine wato isu man tasha wato zillu man tasha kuma shine ke kaskantar da wanda ya so biyadikal khair dukkan wani alkhairi iya gare ka ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir kuma kai ne mai iko akan komai daga cikin siffofin Allah ya yan uwa akwai ikirajul hayy min al-mayyiti wa ikhrajul mayyiti min al-hayy Allah in yaso sai ya fidda rayayye daga cikin matacce ko ya fidda matacce daga cikin rayayye wannan ikon sa ne kuma siffarsa ce wannan yazo yazo hissan wa ma'ana hissan za kamar kwai da kaza za ta yi ai abu ne wanda ba shi da rai amma sai ya fashi abu mai rai ya fito daga cinsa kaga yi kurdula hayya min almayyit ko ita kazar ta tsubun na ta yi kwai ai alhayyi ce amma sai almayyit ya fito daga karkashinta an fahimta wannan a zahiri kenan a kuma ma'ana za a ga mutumin kirki ya yi mutumin banza ko mutumin banza ya fi mutumin kirki duk ana yi yukurdu al-hayy min al-mayyit wa yukurdu al-mayyit min to wannan aiki ne Allah subhanahu wataala yace shine mai yin wannan macecce ya fito daga mai rai ko mai rai ya fito daga macecce duk su fasace daga cikin sufofin sa akwai al-ihya wal imata akwai kashewa da rayawa in Allah ya so kwanan ka ya kare zaka mutu ko da jinya ko ba jinya ko da tsufa ko ba tsufa haka ne in Allah ya so ya raya ka zaka rayu duk irin farmakin da za a kai ma in Allah bai kwanan ka ya kare ba zaka mutu ba wallahu yuhyi wa yumit Allah shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala shine mai kallo da dukkan abin da kuke aikatawa musani ƴan uwa annabawa da manzannin Allah sune farko wajen tabbatarwa da Allah wannan sufofi nasa kuma su aka ce mu kwaikwaya abun kwaikwayo mai kyau daga annabawa Allah ya ce mu kwaikwayo su domin rayuwarsu tana cike da tauhidi da ta Allah to duk wannan sufofin sun fi kowa tabbatarwa da Allah kai shi annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi Ismail alaihi salam lokacin da annabi Ibrahim an ce sai da shekara wajen 120 bai haihu ba matarsa shekara 90 ba ta haihu ba sannan kuma Allah ya ba su annabi Ibrahim annabi Ismail alaihi salam to bayan Allah ya ba su da annabi Ismail sai Allah ya so ya jarraba annabi Ibrahim kuma sai wata rana a mafarki sai Allah ya nuna wa annabi Ibrahim ya je yanka wannan dan nasa ya yanke shi kawai falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk dan dana inji Ibrahim alayhi salam ni na gani a bacci an ce na yanka ka fanzur ma za tara ka duba me me shawararka sai ce ya abati fa almatuma ya baba ka aikata duk umarnin da ubangijinka ya baka satajiduni insha Allah min as-sabiri sai ce ni zaka sami ni in Allah ya so kaga mashi'a kenan ya tabbatarwa da Allah mashi'arsa bai ce ni annabi bane baba na annabi bane ina da juriyar shi a'a ni in Allah ya so zaka same ni cikin masu hakuri shikenan ya fawwala wa Allah ya bawa Allah matsayinsa da dan da uban duk kuma suka ci jarabawa annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya zo yake wa'azi wa mutanen shekara 950 har Allah ya ce alƙawaranta musu akwai azaba daga Allah ba su imani ba sai suka ce ya nuhu kad jadaltana nuhu hakika kafiya ja'ija da mu fa akasarta jidalana ka yawaita jayayyar ma saboda ka fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin abinda kake mana alƙawari na azaba ka zo mana da shi har in gaskiya kake faɗa akwai azaba ta zo mana jiranta ƙala sai annabi nuhu yace da su inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha azabar ba a guna take ba Allah ne zai zo muku da ita in ya so an bayyana kaga nan ba ya tabbatar da Allah ba shi asa ya'tikum bihi Allahu sai ce in sha in Allah ya so azabar za ta zo ta same ku wa ma antum bi mu'jizin idan ta zo ba ku isa ku gujewa Allah ba kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya so ya mai da shi manzo a hanyarsa daga Madina zai koma Misra sai Allah yake ba mu labari fa labista sirri fi ahli Madina annabi Musa ka zauna tsawon shekaru a garin Madina bayan kai gudun hijira daga Misra ka zauna a Madina har kai kiwon shekara goma an aura ma ya a garin ka samu mata ka dawo kuma zaka dawo gida to a wannan hanyar ta dawowa gida su maji ta alaƙar sannan musa ka zo gunda ƙaddarar zamanka annabi take an fahimta an ce suna tafiya ne shi da matarsa duhun dare ga iska sai hango wata wuta haka kamar wani iya jin ɗini sai ce in kusu inni anastuna sai ce ki zauna a nan ya ce mata in kusu bai ce in kisi ba an gane ko domin ita mace iyali ce ita kaɗai ma iyali ce ina masu mata ne ba su taɓa ko ba su ma iyali ne bandana da su taɓa bayan ta da yawa ya ce in kusu ma'ana iyali na zauna ana zan je gano mana waccan wutar ko za a samu wata shirya na samu amun kwatancin gari kusa da jin mafin to ashe allah ne ya so ya je gun agun zai bashi annabta falamma a ta hannu da ya musa iya zuwa gun sai aka ce ya musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka da kai ne sai gudu amma da yake annabi ne akwai karfin imani sai tsaya kawai dan abbasu yake sha manzon Allah yana ba su labari annabi Musa alaihi salam ba ta individual wannan kiran ba hatta ta kofar gagin sa ya ji wannan kiran inni ana rabbuka fakla ana alai ta kalman ka kwabe su gefe malamai suka ce da wani fatar an yi da fatar mushen wani abu ne ba a zuwa gun Allah da kazanta sai aka ce cire takalman kaji su gefe innaka bil wadil muqaddas duwa kai kana wani gu kwari mai tarun albarka an gane ko innaka bil wadil muqaddas duwa kai kana wani kwari mai tarun albarka wani ko yake cewa ya Musa innani ana Allah Musa ni ne Allah ba la ilaha illa ana wanda ba wani abin bauta sai ni fa'abudni wa aqimi salata li zikir kaje ka bauta mini sannan ka tsaye da sallah domin ambato na wala ya fi zikiri kada ku kosa ku gajiya wajen yin wa'azi inji Allah ke faɗa annabi Musa da annabi Haruna alaihi salam a wani kunkun miki cewa wasdan atuka li nafsi hakika Musa na zabe ka da kaina ni na zabe ka na mai da kai manzo kaga kaddara ce ta kawo Musa wannan gun sai aka bashi manzanci saboda ka duk inda kake inda ya kaddara ta gifta sai ka jibin ko ta samu ko ta rashi ko ta alkhairi ko ta akasin alkhairi amma babu abin da yake sassaƙe kaddara mara kyau fiye da addu'a idan Allah ya so ya jarrabe ka da abu kuma kana addu'a kana addu'a ta yau da gobe to sai Allah ya maida abin kamar 25% cikin dare ke zo ya shafi kamar wani abin baka sani bai wuce amma duk wanda baya addu'a to jarrabawa su takaddara ta fi tsanani a kansa an fahimta domin ce la yadul qadr illa du'a ita addu'a ita ce take sassaƙe kaddara in ma bata hana ta gaba ɗaya ba to za ta rage mata ƙarfi za ta rage mata ƙarfi sosai Allah ya samu dace Allah kuma ya mana albarka Allah ya ba mu ikon fahimtar siffofinsa da sunayensa bisa yadda ƙur'ani da suna suka tabbatar Allah ya ji kan mai jigan mahaifanmu Allah ya shiryar da mu da zuriyarmu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kan mu ya gafarta mana mu da mahaifanmu Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka sa wannan karatu ya amfane mu duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya zaba mana shugabanni na gari wannan zabe da yake gaban mu Allah ta'ala ya ba mu dace wajen zaben shugabanni na gari Allah duk wanda ka zaba kuma Allah ka masa jagora Allah ka yi masa jagora Allah ka dafa masa Allah ka sa abin da muke so ya dace da abin da kake so Allah ka sa zaɓin mai dace da abin da ka zaɓa ya rabar alami Allah duk wanda ka bashi amanar mu Allah ka mai jagora Allah ka yi masa jagora Allah ka yi masa jagora Allah zaton da muke na alkhairi a kansa Allah ka lillinka Allah tsoron da muke na shirin sa Allah ka sassake shi Allah Allah muna roƙon ka haɗa mu da alkhairi a duniya da lahira ka tsare mu daga shirin duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar dukkan bukatun mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ka biya mana duk abin da muke jin tsoro Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu da iyalanmu da addininmu Allah ka ba mu tsaro da kariya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ka karba do'insa Allah ka dafa masa a rayuwarsa Allah ka ji kan mahaifansa da namu Allah ka shirye da zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ka ƙara masa hanyoyin samun alkhairi da mu gaba daya Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh